أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin tsora tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba bayan kowace sallah ta la'asar a cikin wannan wata mai albarka wata na Ramadan, yau ga shi da iko Allah za mu ɗora kamar da aka saba, wanda yau muna takwas ga wannan wata mai albarka. Hijira ta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar, wanda ya yi daidai da sha takwas ga wata na uku miladiya Isa da Maryam 2024 da fata Allah subhanahu wataala ya muna jagoranci a jiya tafsirin mu na dare mun kwana daidai aya ta 99 a cikin wannan sura mai albarka suratul araf ayoyin da Allah subhanahu wataala ke karantar da mu bayan ya halakar da al'ummomin da suka gabata, sai yana tambaya al'umman da sun kamaye bayansu. Allah ya ce, Afa amin ahalul ƙura ayyati yahun ba na bayatan wahum na'imun, shin mutane alƙaryoyi bayan wanda suka gabata sun amince azaban mu ta zo musu a cikin dare lokacin da suke barci? Allah ya ƙara tambaya, awa amina ahalul qura shin mutanen alƙari sun amince su yarda suna son ayyatiyahum ba'suna duhan azaban mu ta zo musu a lokacin hanji wahum yal'abuna suna wasa su amince da wannan Allah ya ƙara tambaya afa aminu makarallah washin sun amince da ta lalata ubangiji istidraji talala wadda Ubangiji yake mu bayu ya azabtar da su akan wannan talala, sun amince da wannan? Allah ya ce, Fala ya amanu makarallahi illa alƙawmul khasirun. Ai, ba masu amincewa da makaru na Ubangiji, ba masu amince ma talala Ubangiji, sai mutanen da suke hasararru, Allah ka kare mu. To, ci gaban bayani Allah ya ce, Awalam ya hadi lillazina.
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم Mm.
ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون
Allah ya ci gaba yana karantar da mu. Allah ya ce, awalam ya hade, shin abin ba zai zama shari'a ba, kan misali mun kai shi na bahaushe ya ce gani ga wani ya shi wani shin tsoron Allah. Shin abin ba zan zai shari'a ba ga waɗanda lillazina ya arza ga waɗanda sun ka gadi ƙasa min ba da ahaliha bayan masu ƙasa. Ma'ana mu al'ummomi na yanzu, wanda mun ka so bayan waɗancan al'ummomi da Allah ya karantar da mu. Allah ce shin abin ba zai zan shirya gare mu ba, mu gani iri yadda Allah ya halakar da waɗancan domin mu kiyaye aikata aiki irin nasu, domin kar abin da ya samu ya abku a kansu ya abku a kanmu. To shi ne Allah ke karantar da mu. Kuma diba sai Allah ya siffanta wanda sun ka zo bayan al'ummomin da sun ka gabata, Allah ya siffanta su da cewa magada ne sun gari ƙasa bayan masu ita. kenan akwai masu ƙasar mu gadanta ne mun kai saboda duk yanda za ka raya ƙasa yanzu ka kawo wani ci gaba ko ko da masu yin banna duk yanda za ka kawo wata banna wani tallata tallata na banna an riga yi shi duk yanda za ka yin gini ƙayataccen gini kana ganin gini ne na zamani kana jin daɗi ka yi gini na zamani wasu sun riga ka ma'ana duk yanda za ka raya ƙasa wasu sun riga ka duk yanda ka ɓata ƙasa ka ta samu Ubangiji wasu rigaye ka. Da shi yasa Allah yake kira wanda suke zawa baya, Allah yake kira su da cewa su magada ne. Lillazina yarsuna al-ardha kaga min ba'di ahliha. Shi abin ba zai zan shari'a ba ga waɗannan wanda suka gari ƙasa bayan masu ita. Allah ya ce su san da sani, Allah na shawo da mun ga dama, Allah ya ce asabnahum bi dhunubihim sai mu kama su mu halakar da su ta sanadiyar zunubin su da sun aikata. Allah ya ce, wa na ɓaɓa ala ƙulubihim, kuma mu liƙe a kan zuciyoyinsu, in mun ga dama kai tsaye haka za mu aikata. Fahim la yasma'un ba su saurare, ‘yan shekara faɗa musu gaskiya ba za su ji ba, ba za su yi aiki da ita ba. Saboda Allah ya liƙe shi, ya liƙe zuciya. To shine Allah ke karantar da mu sha abin ba zai zan shari'a ba, gare mu mu na ƙarshe. In Allah ga dama sai ya aikata haka gare mu. ya liƙe zuciyoyin bayu, ya liƙe gannansu, ya liƙe shinsu ba su iya sauraron gaskiya. Allah ka sa mu gane. Allah ce tilkal ƙura.
تلك القرى نقص عليك من أنبائها Mm.
ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل Mm.
كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين
Allah ya ce tilkal qura wata wadancan alƙaryoyi wanda Allah ba mu labari Allah ya ce na qussu alayka muna labarta su gare ka ya annabi Muhammad sallallahu alayka wasallam min anba'iha na daga labarukanta abubuwan da ya faru a kansu kun ga annabi kanshi bai babu shi wannan lokacin da an kalakar da su sai Allah na kissanta mai irin abin da ya faru da alƙaryoyin har labarin su ya zo gare mu annabi ya bayyana muna a cikin wahayin da an kai mishi dukkanin su da irin nau'ukan da azabar da Allah ya musu duka Allah ya bayyana muna a cikin alqur'ani saboda ya ce fa kullan akhadna bi dhanbihi kowane daga cikin su Allah ya ce ya damke su ya kama su ne ta sanadiyar lahin da sun ka aikata Allah ya ce fa minhum man arsalna alai hasiba akwai waɗanda malam Allah ya ce ruwan duwatsu an kawo musu duwatsu an suko musu ga sama an halakar da su irin su annabi mutanen annabi lutu kamar bayani yadda ya gabata Allah ya ce wa minhum man akhadhatuhu sayha akwai wanda tsawa ce an kai musu sun kaso me Allah ya halakar da su Allah ya ce wa minhum man khasafna bihi al-ard akwai wanda mun ka kisbe kasa da su mun ka kisbe kasa da su kaga karuna ma shi kai ne haka Allah ya kisbe kasa da shi da ire-iren su wanda an kai girgishin kasa Allah ya halakar da su Allah ya ce wa minhum man agara kana akwai wanda mun ka nutsar da su a cikin ruwa kamar su fir'aunu hatta mutane annabi nuhu kaga ruwan kufa ne da Allah ya musu to shine Allah ya ce wa tilkal qura wannan ta alqaryu naqussu alayka muna kissanta su gare ka min anba'iha daga labarukan su da iri yanda Allah ya harkar da su duka Allah ya labarta maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati tabbas haqiqa manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu wanda za su gano cewa lalle manzanni ne na Allah ba ƙarya ne sun kai ma Allah ba manzanni ne daga Allah Allah ya ce fa ma kanu li yu'minu ba su kasance masu imani ba bima kadzabu bihi bima kadzabu min qablu na abinda sun ƙaryata min qablu da Allah ya ce min qablu mana tun gabanin mu'jiza ta zo sun ƙaryata manzanni tun gabanin zawon mu'jiza ta zo dan ba su kasance masu imani da su ba shi yasa ma sun ce musu in manzo kake na Allah kamar da sun ce wa Annabi Salih yanzu ga taguwa abin nan ga duci ne ya tsage taguwa ta hito ka gabanin taguwar ta zo da ba su iman da shi ba to kuma har bayan taguwar ta zo mu'jiza ce ko ba haka ba ba su imani ba haka annabi Musa alaihi salam za mu gani ƙaryata sun kai mu'jiza ga ta bayyana amma ba su imani ba sai da Allah ya kama su sai da Allah ya kama su shi ne Allah ya ce, "Fama kanu da yominu ba su kasance masu yin imani ba, bima kaddabu min qablu na abin da sun ka ƙaryata tun gabanin zuwan mu'jiza dama sun ƙaryata. To mu'jizan ma da ta zaka ba su imani ba. Allah ya ce, "Kazalika haka ne, ya ƙaba Allah Allah yake yin liƙo, yake liƙewa ala qulubil kafira kan zuciyoyin kafirai. Idan sun kasa imani, suna ta'annuti suna izgili, sai Allah ya kai inda ya liƙe zuciyoyinsu. To kuma nan liƙe zuciyoyin da Allah yake mana misali shine annabi ya bayyana muna. Yace zuciya ta kowane bawa zuciya ce hora kal. Kowane bawa zuciyar shi hora ce kal. Sabon Allah da bawa yake yi idan bai tuba ba yau yayi sabo bai tuba ba sai a zo a diga dan bakin digo akan zuciyarsa. Duba da cewa idan ya tuba sai a wanke ta. To idan bai tuba ba kuma ya ƙara wani laifi sai a zo a ƙara wani ɗigo baƙi a kan zuciyarsa. Maimakon ya tuba, kaga haro baƙi yana nan, to kuma sai ya ƙara wani sabon Allah. Ta annabi ya ce haka bawa yake kasancewa, har ya kai inda zuciyar ta yi tsatsa, ko ina an lullube ta da sharri, ko ina sharri ne yake lullube da ita. To irin wannan lokaci, duk yanda an kan bawa wa'azi, duk yanda an tsoratar da shi, duk yanda ga azaba, ba zai yi imani ba sai lokacin daga uwar bari. to an kai inda zuciya ta liƙe shine fa nadwa ala qulubi an kai inda zuciya Allah ya ce mun liƙe ta wani alkhairi bai shiga cikin sai sharri saboda babu alkhairi cikin ta to shine Allah yake misalta mu da cewa ya liƙe zuciyar bawa kaga tare da cewa zuciyar ga yanda take sannu sannu ne a hankali a hankali har akai inda ta yi tsatsa ai shi yasa Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun zuciyarsu ta yi tsatsa ne na abin da suke aikatawa yau mutum ya yi laihi bai tubu gobe ya ƙara ka kya shi wasu ce ta lalace Allah ka kare mu to shine amin Allah ce kazalika yadfa'u Allahu ala qulubil kafirin haka ne Allah yake liko yake likewa akan zuciyoyin wanda suke kafirai na'am وما وجدنا لأكثرهم من عهد hmm.
وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين
to wannan al'ummomi da Allah ya labarta muna mun ga dai kissoshinsu tun daga annabi Nuhu alaihi salam annabi Hudu alaihi salam annabi Salih alaihi salam annabi Lutu da su annabi Shu'aibu da kuma annabi Musa da za mu gani yanzu nan Allah ya ce wa ma wajadna li aktsarihim min ahadin mafiya yawa su gaba su ba mu same su da kiyaye alƙawali ba ba mu same su da riƙon alƙawali ba ba mu same su da cika alƙawali ba wani irin alƙawali ibn kasir Allah shi mai rahama yace shine alƙawalin da Allah ya rika ga kowane bawa tu yana cikin alimu zarra kamar yadda zamu gani cikin wannan sura nan gaba insha Allah ba wani dan adam face Allah ya rike alƙawali da shi kowa tun gabanin kowa ya shigo duniya Allah ya rike alƙawali ga kowane bawa wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin kowani zamu gani Allah ya rike alƙawli kuma kowani ya tabbatar da Allah shine abin bauta ya tabbatar da wannan ya shaida wa kansa to wannan alƙawli sun ka rika ga Allah Allah ya ce wa ma wajana li aktharihim min ahadin da yawan su ba mu samu alƙawli ta tarra su ba Allah ya ce wa in wajadana abinda mun samu aktharahum mafiya yawan su Allah ya ce la fasiki na fasikai ne sabon Allah suke yi kahirce ma Allah suke yi Allah ka kare mu na'am ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها Mm.
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
to bayan wannan manzannin da Allah ya kissanta mana kissar su bayan labarin su ya gabata Allah ya ce summa ba'asna sai mun ka taka suwa min ba'dihim bayan shudewar su sai mun takar da Musa annabi Musa alaihi salam bi ayatina da ayoyin mu ila fir'auna mun ka takar da shi zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da mutanansa amma da ya zo musu wa zalamu biha sai sun kai zalunci ga wannan ayoyin da muka turo shi da su ma'ana sai sun ka kahirce mishi shine Allah yake nuyi Allah ya ce fanzur kai dubi kaifa kana aqibatul mufsidin ya ne karshen mabannata yake ba za su yi karshen kware ba na'am
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين to ga annabi Musa alayhi salam ya zo wurin Fir'aunu kuma kar ku manta wani al'amarin Ubangiji shi annabi Musa gidan Fir'aunu ya tashi gidan Fir'aunu ya tashi saboda Fir'aunu ya tashi yana da mulki ƙasar Misira kuma kamar yadda wasu malumma sun ka bada tarihin cewa ‘yan duba su mai duba cewa daga cikin banu Isra'ila za a samu wanda shi ne sanadiyar kubucewa mulkin shi, wanda su kuwa asalinsu su banu Isra'ila kamar ba garinsu ba ne, kamar tarihi ya ba da zauwa annabi Yusuf alaihissalam wannan lokaci ne sun kawo da zauwa cikin wannan ƙasa ta Misira, wanda su mutanen Kan'ani ne, to zauwa annabi Yusuf sun kawo da zauwa har lokacin da annabi Yusuf ya tura saƙon cewa baba ne da dukkanin famin shi su tonan ƙasa abin nan Misira. Maluman tarihi sun ba da cewa wannan lokaci annabi Yaƙubu ya zo da ɗaya ne da jikoki kusan su ɗari ba ɗai. adadinsu. To wannan lokaci kuma suna masu jin daɗi cikin wannan garin saboda ɗansu annabi Yusuf yana da matsayi ƙasar Misira. Haka sun ta rayuwa suna masu jin daɗi suna da daraja suna da matsayi cikin al'umma. To an ka ai wannan shugaba ya gushe ai wannan shugaba ya gushe wannan duka bayan shuɗe su annabi Yusuf alaihi salam. Dama an san tarihin bani Isra'ila. An san tarihinsu. To haka ana ta zama haka ana ta zama har an kai ga wannan Fir'aunu wanda kun san shi Fir'aunu ba wai sunan shi bane. kamar sunan sarauta ne, sunan sarauta ne, kamar irin su Kisra, su Kaisar, su Najashi, ai duk ba sunayensu ba ne, sunayen abin nan masarauta ne, to hatta shi Fir'aun sunan masarauta ne, to an kai da Fir'aun wannan da ya zamani da annabi Musa, to shi an jarabai da son mulki da kuɗin mulki, ba wanda ya kai gare shi kuɗin mulki to har an ka karantar da shi cewa cikin wannan banu Isra'il ta cikin su za a samu wanda shine sanadiyar kubucewa mulkin sa to sai ya dauki matakai da an yaro sai a kashe inda cikin banu Isra'ila ne da an yaro sai a kashe shi da an yaro sai a kashe amma su ɗaya mata sai a bar saboda a ta sa su aiki a ta bautar da su to haka suke ta kashewa sai da baya kuma sun ka sake tsari na cewa idan an ci gaba da kashe su nan da gaba ba za su samu yin aiki ba kenan dole cikin su ne irbawa za su koma maka su aiki to sai an kai tsari an ci to yanzu eh an kai yanka wannan shekara wata shekara sai a bari Eh, ga- haka ake an kai yanka wannan shekara wata shekara kuma sai a dakanta ai shi yasa tsakanin annabi Musa za mu gani tsakanin annabi Musa da wa ne Harunu shekara guda ce a tsakaninsu shi Harunu wa annabi Musa uwa ɗaya uba ɗaya eh, kamar da za mu gani an aihe shi na lokacin da ba a yanka shekara da ba a yanke mutane to kuma shekara ta zagayowa kuma sai Allah ya ƙara ba ta aihuwa ta aihi annabi Musa alayhi salam kuma shekar da ake yanke diya ma'aifiya tana jin tsoro ta san yanzu za ta kai yaron nan dole a yanke saboda shekarar yanka ce sai Allah ya mata wahayi wahayul ilham na cewa samu akwati ki kara dan naki cikin akwati kuma ki jefa cikin teku za ki ga abin mamaki uwa tana shauƙin ɗanta abin mamaki kuma haka ta yi juriya ta samo akwati ta jeho yan ɗan nata cikin akwati kuma ta jeho akwati cikin teku Allah ya ce nan da gaba za mu yi kasan miki shi duka za mu gani gaba insha Allah to haka abin mamaki akwatin ne kan mata sai da zo gidan Fir'aun sai aka tsinci annabi Musa gidan Fir'aun to me yankewa gashi an kama ka yanka ko ba haka ba matar shi tana bude akwati sai Allah ya sayya mata so ne saboda Allah ya ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni eh mun jefa gare ka wata soyayya daga gare mu mun jefa maka wata soyayya daga gare mu yace ai yan cibbori suke amfani da ita in mu je zo yace shina so wata yariya ta ki so ne sai a rubuta mai wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa dole ta soka la sawaka to haka an ga jefa wannan da Annabi Musa duk wanda ya kalle sai ya ga ya burga shi To Fir'auna ya to ya ce a yanke sai ta ce a kar ka yanke shi yana zai amfanin mu nan da gaba. Har dai ƙarshen al'amarin dai Fir'auna ya bar shi. Duka dai Allah yana so ya zartar da abin da ba su so. Haka Annabi Musa ya girma gidan Fir'auna duk abin da aka yi maɗa duk abin da ɗaya ke gidan uba ne haka Annabi Musa ke gidan Fir'auna. Ya hau dawaki duk abin da aka yi dai kai yana yi. Har ya kai inda ya balaga ya fara yin ran gadi cikin gari saboda ka san gidan mayya can ne abin nan mafi nisa daga gari. to ya shigo cikin gari domin ran gari shi yawo cikin gari ya tar da mutum biyu suna fada ƙarshen al'amar wajen rabon fada har yanzu sanadiyar mutuwa wanda daga cikinsu annan musa ya roƙi allah ya aikata laifi to labari dai a- na biyu bayan ya ƙara tarar da su suna wani yaya da shi wancan wanda sanadiyya ta ne an kashe wani kuma ko gobe annabi musa ganin shi na rikici yace kai dai akwai rikici gare ka to har ya tsorata shi dibin shi kai iri yanda aka yi mu wancan na za a yi mishi ada ya tona ma annabi Musa asiri yanda ka kashe wancan shi kuma haka ki son kai mit to sai labari ya zo wa Fir'auna annabi Musa ne ya kashe wancan mutum da ake bida to sai labari ya zo wa annabi Musa wani mutum mai imani duka zamu ga cikin kisoshi wani mutum mai imani wanda yake boye imani ne zaka ce ma annabi Musa mutane suna can suna yin zama akan kafa dan haka sai ka bar wannan gari ka bar wannan gari suna neman ka su kashe ka sai annabi Musa hijira ta kama shi kenan sai ya bar kasar Misira yadda ya zuwa game da yana kwanaki ya yi kwanaki yana ta haya ƙasa malam bai sa hayya ba Allah ya nuna mai hayya ya tsira har ya shayar da wasu ƴan mata ya shayar da dabbobin su ruwa nan ƙasan madayana har babansu ya ce a kirawo shi an ka kirawo annabi Musa ya ce ina son ka zauna tare da ni ka kai min kiyo in kai shekara takwas za a aura ma ɗaya daga cikin ɗiyana eh shekara goma ne ake amma takwas ne ke son kai amma in kayi goma wannan daga gare ka ne ƙarshen dai alamar annabi Musa shekara goma ya saboda karamci ne to ka ga shekarun balaga shekara talatin kuma abin nan shekara talatin kuma ga shekara goma ya zan shekara arba'in kenan yanzu annabi Musa ya to da iyali ne yana son da ya koma ƙasar shi ta da inda ya hito ƙasar Misira ya kamo hayya ya to kuma sai ya haɗu da wani haske ashe hasken zatin ubangiji ne Allah ya ce ni ne ubangijinka zan tura ka wajen fir'auna da mutanansa ka tai matsayin manzo to shi nan Musa sai yana karantar da ubangiji irin aikin da ya musu ya musu laihi ya kashe musu mutum yana jin tsoron su kashe shi sai ya roƙa ma dan uwa ne manzanci annabi Harun yace ina son ka tura ta dan uwana ri'an domin ya kasance ri'i daga nan mana ma ya hina mana mai kama min da'awa Eh, saboda ya gaskanta cikin abin da zan karantar da su ƙarshe dai Allah ya ce an ba dan uwan kaman zanci shi yasa annabi ya ce ba wata gata da dan uwa ya magata abin nan dan uwa ya ma dan uwa ba wata gata wata dan uwa ya ma dan uwa kamar yadda annabi Musa ya ma dan uwan shi gata jin da wanda zai taimaka ma dan uwa nai bai ta yanda annabi Musa ya ma dan uwansa ba dan shi manzanci ya roki Allah ya ce Allah sai dan uwana ya zama manzo Allah kuma sai ya shi ya zama manzo babu gatar da ta kai da wannan da shi ne Allah ya tura annabi Musa zuwa ga Fir'aunu tare da cewa yana jin tsoron da su kashe shi Allah ya ce tahi karka ji tsoro zan kare ka zan kare ku ku tai da ayoyi na duk wannan kisoshin zamu gani su insha Allah to ga annabi Musa zo jan Fir'aunu kuma ya ce shi Allah ne mutunan gane ha wanda ya zama gida nai yayi laihi ya bar gari kuma yanzu ya shato matsayin manzo ya kake gani ka akwai gogorma ko ba shi yasa wani wuri fir'auna ya ce ha yanzu kai manzo ne alam nu rabbika fina walida ba mu rene ka ba nan gida na kana yaro wala bista fina min umrika sinin duk shekarun ka ba nan gidan mu kai su kuma ka mance wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta kai aika aikar da kai wa anta min al-kafir kai gahiri ne wai fir'auna cewa lazauka to shine Allah ya ce wa qala Musa annabi Musa ce ya fir'auna ya kai fir'aunu inni rasulun ni manzo ne min rabbil alamin daga Allah ubangijin halitta na'am
حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق mm قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل mm قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين to ga annabi Musa alayhi salam yana tattaunawa da Fir'aunu ya karantar da Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga Allah ubangijin halitta kuma ka sani Fir'aunu haqiqun tabbas ala Allah aqulu ala Allah illa alhaqi tabbas bazan faɗi wata magana ga Allah ba in banda magana ta gaskiya arji'tukum bi bayyinatin min rabbikum nazo muku daga abin nan da hujja wadda take bayyananna daga ubangijinku abinda Allah ya turo ni bayan kun kaɗa ta shirya da bauta ba a ma iya bani Isra'il, ka saki bani Isra'il tare da ni, ma'ana ka bar azabtar da su kamar yadda ya ce wani wuri, bala tu azibu. Domin yana azabtar da su ya mayar da su bayu, duk bani Isra'il, Fir'auna ya mayar da su bayu. To, ashe ku diba, turuwar da Allah ya ma'annai Musa alaihi salam zuwa ga Fir'aunu, wannan turuwa maluma sun ce ma'ana bi ce gare ta. Ma'ana saƙo bi ne annabi Musa zo da su zuwa ga Fir'aunu. Saƙo na harko Fir'aunu ya san Allah da ya halice shi ya bauta mishi. Saƙo na biyu azabtar da banu Isra'ila da yake yi ya ba su ‘yanci su ma ɗaya ne ba bayu ba, ɗaya ne a ba su ‘yanci. Da shi yasa malama sun ce, ashe, nema ma al'umma ‘yanci daga ƙangi na bauta ɗabi'a annabawa ce da banzanni. Dan gashi Allah ya turo annabi Musa zuwa ga Fir'aunu da saƙo biyu, saƙon harko shi ne su bauta ma Allah su kaɗaita shi shi ɗaya da bauta. Saƙo na biyu ya ba al'umma ‘yanci ya bar azabtar da su, al'umma bayon Allah ne ba bayonsa ba ne, ya bar mayar da su kamar bayonai yana azabtar da su yana yanka babu gaba. To wannan saƙon shi ne annabi Musa zo da shi zuwa ga Fir'aunu. Fir'aunu da ya ce wannan ƙala sai ya ce ma annabi Musa in kun ta ce ta bi aya ba ka ce ka zo da aya ba daga Ubangijinka? in ka kasance ka zo daga abin nan da aya daga ubangijinka fa'ati biha kina fa'ati biha abin nan fa'ati biha so da wannan ayar in kunta min as-sadiqin in ka kasance cikin masu gaskiya kaga fir'aunu ya ba annabi Musa dama na cewa ya zo da aya in ya kasance cikin masu gaskiya hafizan qur'ani bai kamata su tsabakin koha ba eh Allah ya ba mutum qur'ani kamil tsabakin koha bai ba ko ba gaskiya ba to shine al-annabi Musa Allah ya ce abin nan ya ce mu fir'aunu in kunta ita bi ayatin fa ta bi an kunta min sadiqin fir'aun yace ka zo da aya nan ku diba fir'aun dukkan garatai amma ya ba annabi Musa dama in dai ka zo da hujja mabayyana ya ka zo da ita to shine maluma sun ce ashe kun ga duk ta'addancin fir'aun duk zaluncin fir'aunu yana ba da dama sabanin wasu masu mulki yanzu ka zo wajen wasu masu mulki ana son a yi ma kama karya a ci amanar ka sai a hana maka magana da hujjar ka da gaskiyar kama sai a hana magana daman kakin ka zo an gyara ta yi komi kana magana a ci kama wani bakin ka ai da mu an san hada muna an hada mu da kai da mun kai shaki da eh an hada mu da mun kai dan ta'adda ne in dariya kai ni da zaka dariya ka gani ko kin ga abin abin ga da an ce haka ne sai mutum barazana to ga fir'auna ya ba annabi Musa dama ya ce in kunta shi ita bi ayatin in ka kasance ka zo da aya fa ati bi zo da ita in kunta min sadiq in dai kana cikin masu gaskiya to ya alamar ya kasance فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين fa alqa asahu annabi Musa yana rike da sanda sandar da zamu gani cikin surat Taha da Allah ya tambaye shi ma tilka bi yaminika ya Musa yace hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yace hiya asaya sanda ta tayi ubangiji atawakkau alaiha ina mai dogaro da ita wa ahushu biha ala ghanami ina buga ma abin nan bisa abinci ina buga itace abinci shi faɗo ma bisa hmm? ina kabowa eh ina kabon bisa abinci da ita yace kuma waliya fiha ma'arib ukhra ina da amfani da yawa wanda nake da ita to shine yanzu Allah ya ce mai in yazo ke ne jefa sandar tasa yana jefa ta ko Allah ya ce fa alqa asaw yana jefa wannan sandar tasa fa iza hiya sai ga wannan sanda ta kasance su ubanun kumarci mubinun mabayani ta zan kumarci kun san kumarci to wani wuri Allah ya ce ka annaha janun ko ba haba wani wace kuma hayyatun tas'a to duka babu cin karo da juna saboda in ka dibi da Allah ya siffanta ta nan su'ban abin nan kumarci ka san kumarci daga cikin mace sai irin wannan kumarci yayi ban tsoro eh mawaki ma cewa bakin kumarci mai sa maza a gana ko ba haka ba a gana yake sa maza to ina da mata kenan to an siffanta shi da kumarci saboda ban tsoro da Allah ya ce mai hayyatun macijiya an ce ta ko macijiya ta yi mugunta ta mugunta macijiya ta yi macijin mugunta to nan da Allah kuma siffanta shi da janun ka annaha janun kamar karamin maciji shi ko sauri bangaren sauri ne Allah siffanta shi kamar karamin maciji ga girma irin na kumarci kuma ga sauri hekci karamin maciji kuma mugunta kama macijiya kin duba bace karo da juna shi ne Allah ce ka anna abin nan fa idza hiya su'banun mubin sai ga wannan sandar ta zayyana ka san kumarci abin nan mabayyani to abin nan aya ta biyu ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
aya ta biyu shine annabi Musa alaihi salam dama Allah ya karantar da shi ya sayya hannunsa cikin liƙalikansa idan ya saya shi idan ya firkar da shi zai firkar da shi yana mai haske to shine sai annabi Musa sa hannu ne cikin abin nan hamatarsa fa idza hiya wa naza'u sai hirkar da hannu ne daga cikin hamatta fa idza hiya sai ga hannun nasa ko wa naza'a yadahu ka sai cire wannan hannun nasa daga cikin hamatarsa fa idza hiya sai ga hannun nasa bayda hori qal lin nazil da dukkanin masu kallo abla da bas Allah shi mai rahama yace yanda ka san rana yanda ka san hajar rana haka Allah sai ya wannan hannun nasa ya sai ya shirkar da shi ke da wuya sai ga shi yana haske yana gilgili. To wannan ayoyin wanda sun ka bayyana ga ayar sanda kuma ga aya ta abin nan hannu yana haske, to wannan ya ɗauki hankalinsu, musamman aya ta harko ta kumarci macijin. An ce kuma kumarci yana ban yana ba da tsoro, har yana ɗan zabura yana zuwa ya kai zuwa ga mai gida fir'aunu. Malaman kisa sun ta kafa bayyana yana cewa yana cewa rike abinka Musa rike rike rike To, ko da ajiwa duka wannan ayoyin sun kama hankula wanda ke nan, ‘yan kallon da kuma makarraban fir'auni, shi yasa mai sun kace.
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم
To, suna ganin haka, Allah ce ƙalal mala'u sai mayya mayya min ƙaumi, abin nan min ƙaumin fir'aun daga cikin mutanen fir'aunu, na dama ga fir'aunu kenan mayya mayya masu faɗa a ji, daga cikin mutanen fir'aunu sun ce inna hadha la sahirun alim kai lalle wannan dan sihiri ne kwararre sai sun siffanta annabi Musa cewa dan sihiri ne lalle wannan dan sihiri ne kwararre dan sihiri ne kwararre idan fir'aunu ya samu abin da yake so shi yasa za a tattauna yanzu yuridu يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون to wannan magana sun kai kama ta zo daidai inda fir'auna yake son ta shi yasa yanzu yana son shi hada annabi Musa da mutanen gari kenan in wannan sihiri ya kama hankalan su ne to kenan bari yanzu shi hada su da shi za mu gani a cikin sarar surori su gare su an ce mutum dan sihiri ba wai aibi na ba gare shi eh ba aibi na ba gare shi shi yasa ya so ce ma annabi Musa ya ayyuhas sahiru udu abin ya ayyuha- ya ayyuhas sahiru udu lana rabbaka bima ahida indak ai ya ayyuhas sahiru suke cewa ai ba aibi bane su gare su mana kamar ka zo jan mai girma ne sai ka kire shi da sunan da yake so sunan da idan ka faɗe shi zai duko ya biya ma bukatar ka a gama ka zo jan malami ka ce ya sheikh ya kaza ya muallim ya kaza ya kaza to su haka nan dare su an ce dan sihiri ne to abin burgewa ne eh da kwarai ko babban mutum ne to shine sai sun ka siffanta annabi Musa da cewa kai wannan dan sihiri ne kwararre to sun ce dan sihiri ne kwararre idan an ka tsaya akan wannan magana Fir'auna ya sa annabi Musa zai samu mi zai samu mabiya idan ko mabiya sun ka bi shi to tashi ta lalace shi yasa tun daga yanzu mayya ma makusanta suna faɗin haka ai ko gaga akwai matsala to shi yasa Fir'auna sai yana son shi musu dubara kuma ya hada annabi Musa da mutanen garin yace to ai ku ba ku sani ba yuridu abinda Musa yake nuhi wa in ba ku sani ba da wannan sihirin nasa yuridu yana nuhin ne ay yukhrijakum min ardikum ya fitar da ku daga garinku ai da mun san abinda yake nuhi nuhi ne kawai yanzu ya to da wannan sihiri ya fitar da ku daga garinku eh dan haka fa ma za ta amurun ni matsayina na shugaba duk abinda kuka umarni haka za a yi mi kuke so a yi da shi kawai eh mi kuke so a yi da shi kawai ni yanzu ji ne kuka caza a yi muku dama an da sayyidul qawm khadumhu shi yanzu mai hidima na duk abin da suke so za a yi shi yasa ma sun kace mai قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين Mm.
يأتوك بكل ساحر عليم to kaga yanzu fir'aunu ya nemi mi gare su ya nemi shawara ko ba haka ba ya nemi shawara yanzu mi kuke so a yi mi kuke nuhi mi kuke so a yi to su ma zo ga amsa da za su bashi qalu ya sun ce wa fir'aunu abinda muke umarni akai qalu sun ce mai arjihu ma'ana ka tsayar da shi ka tsayar da abin da annabi Musa ba ta kama ta sihiri ba yana gani ya kware to arjihu ka tsayar da shi wa akhahu da dan uwa ne Haruna tunda akwai birane kana da mayyan-mayyan birane a wa arsil sai ka tura fil madaina cikin mayyan-mayyan birane hashirina a tara mai sihiri kowace jiha ka tura sako ai duk jihar da an ce shugaba yana neman mutum kaza masu aiki iri kaza ya kake gani a yi an tantance dole e shi ne sun ce mai ka tura sako cikin mayyan-mayyan birane abin nan hashirin za a tara mai sihiri idan ka tura taron ka tura sakon ya atuka bi kulli sahirin alim za su zo maka dukkan waɗansu sihiri ƙwararre tunda takamar sihiri ne sai a- sai a zo mai da irinsu kaga yanzu wannan abin nan eh, zancen da fir'auni ya musu ya samu abin da yake so sun ɗauka duka annabi musa kene ya zo ne da wata manufa ta ya raba su da garinsu tunda ko haka ne ba za su yarda ba su ma shi yasa sun gaba da wannan shawara na a zo da kowace jiha ta zo da ɗan sihiri ƙwararre domin dai a samu a kare fir'auna suke so abin nan a kare annabi musa suna ganin kamar sihiri ne zo da shi Allah ya kare mu na'am sai Allah ya ce mi gaba وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين To, saƙon har ya kai, ƙasan da an ce shugaba, za a ce misali, shugaban ƙasa cani ya turo saƙo kowace jiha, yana son ƙwararri fanni kaza mutum kaza ya kake gani kuma ya ce cikin sati guda yake son su ai kaga dole a yi taron gaggawa a bincika ina wanda sun ka dace a tura mai ko ba haka ba to balle masu fir- masu mulki da su fir'aunu eh wata kwambala ce wanda za a yi wanda ake ganin za a samu arziki mai yawa za a samu arziki to shi yasa yanzu ta abin nan sakon da fir'auna ya tura ga taron har an tara al'umma har an tantance an zabo ƙwararri wanda ake ganin sun ƙware masu sihiri shine Allah ya ce waja as-saharatu fir'aunu sai yan sihirin fir'aunu sun kaso kenan har an taro su suna zawwa qalu sun ka faɗa ga fir'aunu sun ce inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin shin fir'aunu wannan sihirin da za a yi muna da jinga muna da lada in mun samu galaba mana su su azu kenan aikin ƙasa ne za su yi bari su tawa su tambaya in akwai wani abin da za a ba su shin muna da abin da wata jinga in mun kasance mu ne masu yin galaba fir'auna yana ja ƙala ya ce musu na'am ƙware ko قال نعم وإنكم لمن المقربين ƙala ƙala fir'auna ya ce musu na'am ai ba zancen jinga ba ne wannan shi ne ma'ana wannan na'am na'am ƙware ko ba zancen jinga ba ne ya ce wa innakum laminal muqarrabin ai ha idan kun samu galaba kun ka murƙushe mana annabi Musa to kun zama kusanta ko ne za a samu matsayi cikin gwamnati eh ko ne shi yasa Imam Al-Qurtubi yace zadahum alama talabu su shinga sun ka nema sai ya ƙara musu abin akan abin da suke nema ba wai shinga ba kawai za a yi muku matsayi cikin gwamnati ko ne za a ba shi matsayi kaga suna jin haka ko dole su shirya sai Allah ya ce قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين
To wannan kisa duk da take tana da tsawo a cikin wannan sura, za mu ga akwai ragowar abubuwan da yawa wanda wannan kisa ba su zo da shi ba. Za mu ga sashi daga cikin suratul Taha da ire-irensu. Lokacin da ‘yan sirrin sun gazo, annabi Musa ba a fara wannan muƙabala ba sai da ya musu wa'azi. Wanda wannan shi ne tafarki na annaba da manzanni, kuma shi ne tafarkin duk mutanen kirki. Idan Allah ya haɗa su da al'umma, ba za su rabu sai sun ƙarar da su da alkhairi. yanda annabi Yusuf ya zama gidan kwaso kaga sai da ya karantar da su tauhidi ko ba haka ba eh sun ka fahimci abin da ake kira tauhidi kuma musamman da ya ga ga wannan daga cikin su zai mutu sai da ya karantar da shi tauhidi kuma ya karantar da shi imani da kaddara abinda Allah ya kaddara mai ga irin mutuwar da zashi kaga sai da ya umfana da su to haka annabi Musa ba su hara wannan muqabala ba sai da ya ce musu wai hakum la taftaru Allah kadiban fa yasfatakum abin nan bi azab sai can ku kar ku kirkira ƙarya ga Allah wannan al- al'amarin naku sihiri ne tsafi ne ku kiyaye kar ku kirkira ƙarya ga Allah kaga sai da jagunan sai musu nasiha da bayan sun ka bishire sun ka abin nan sun ka kada sandunan nasu to shine na Allah ke karantar da mu qalu sun ka faɗa su yan sihiri sun ka ce ya Musa ya kai Musa in ma an tulqiya ko ka jeha wa in ma an nakuna ko mu kasance a nahanu nahanu al-mulqin ko mu kasance mu ne wanda za su riga jefawa kenan sun ba annabi Musa zabi ko ka jefa ko mu kasance mu ne masu mi masu rigan jefawa sai annabi Musa ce musu قال ألقوا mm.
فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم
Ƙala annabi Musa ce musu alƙo, ku riga da jehawa, ku jehawa, ɗaman kowane yana dauke da sanda da kuma igiya, kowane sanda da igiya, kuma wasu maluma sun ce sun shawa musu irin abin nan zaiba, zaiban nan mai walƙiya, mai ƙyalƙyalniya, wani dai saddabaru na sun kai wanda yake iya ɗoka hankulan mutane, wanda kai da nesa in ka gani sai ka ɗoka abin haka ne yake, tare da cewa hakika na al'amarin ba haka ba ne. kamar inda yadda za mu gani. To shi na nan Musa ce musu jeha, falamma alƙawar lokacin da sun ka jeha wani wuri cewa sun ka bi izzata fir'aunu, inna lanahanul galibu da izza fir'auna, da izza ta buwa- ta fir'auna za mu samu galaba. Ga gaba, makon bismillah, a da izza fir'auna sun ce za su samu galaba. To shi ne Allah ya ce, falamma alƙawar lokacin da sun ka jeha, saharu a ayunan nas, sai sun ka sihirce idanun mutane. sun ka sihirce idanun mutane shi ake kira tahayyil kamar a suranta mu abin da ba haka ba kamar iri yanda mun ka tarar da lokacin da ‘yan tawarisarwa suke yi da masu saddabaru, sai ga mutum ya an aje mai yana tsaye ba kusan jaka sai a ce ya shiga bakinta ya zo ta dubura. Kuma ta cewa duk ƙarya ne bisa bai ne yake hawa. Amma ku duk wanda an nan sai a nuna muku mi cikin dubura ne yake shiga ya hito ta baki ko ta baki ce yake shiga ya hito ta dubura. Kuma lokacin saboda babu karatu duka ai an kama ha. An kama sai mutum ya zaka a ta bashi kuɗi. Ai taro ana bashi kuɗi. wai ta dubura ke shiga hito ta baki kuma Allah ya ƙarya ne yanzu nan da yawa wanda sun ka fahimci addini sun ta faɗa mana ƙarya ne tadabaro ne wasu abubuwa da ake yi ko ga mutum ya yi kuɗi kuɗi fa an kamai kwano da, da ruwa ya ji shiga ya kuɗi sai ka buɗe ga kuɗi ne ga sun da yawa duk an doka kuma kuɗi ne fa wani ku shawarci kuɗi gare ku daman bai dace to duka wannan saddabaro ne wanda ake yi sihiri ne wanda ake tahayyil wanda a suranta ma abin kama haka ne alhali ba haka bane ko gaga mutum ya sa wai abin nan allura wai da ido wai ta hito ta baki ko ta hito ta hanci ko ga ya soka allura da ido duka wannan kaga saddabaro ne duk saddabaro ne iri yana sarawan zambai suke yi su masu yi tsoron Allah ya ana wasan nan babu abubuwan da ba a yi duk saddabaro ne ba gaskiya bane tsafi ne da mutum zai mutu akan wannan hali zai mutu dan wuta ashe wanzanci halal ne amma duk wani abu na sadabar ku yi tsoron Allah ku bari kamar wa abin nan mahauta su ma abin nan fawa halal ce amma duk abin da ake na tsafe tsafe a shi tsoron Allah a bari duk wanda ya mutu yana tsafi ya mutu dan wuta a gani ashe mu ji tsoron Allah duk wannan abuwa sadabaro ne sihiri ne bai da alkhairi to shine Allah ya ce wastarhabuhum abin nan ko da an ce masaha ko saharu ayunan nas sun sihir